إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci ta ranar lahadi daren litinin yau muna biyu ga watan rabiul awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 daidai da a rabiul awwal shida sai kuka bar ni kenan na juya abu biyu kenan ko ga watan goma na kai biyun can wurin a yi haƙuri biyu ga watan goma shekara ta dubu biyu da da ashirin biyu. yan uwa wannan shine darasinmu na talatin da biyar a cikin littafin tariqus salihin ila rabbil alamin na babban malami Sheikh Wahid Abdulsalam Bali hafizahullah ta'ala wa ra'ahu darasi na talatin da biyar. eh da hudu anya malam alabakar alkur'an ban yadda ba ko yi ribas eh ai mun taba haka da ku a darasi na shida darasi na talatin da hudu shi muka yi a shafi na saba'in da ɗaya daidai rawa muslim ana bi hurairu ta kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda fa ahsana al-wudu'a a a kun fi na gaskiya gaskiya ne kuskure ne darasi na talatin da biyu shine fadlu salatit tauba shafi na sittin da tara ko to wancan na talatin da uku ne sai ne kuskure Allah ya saka muku da alkhairi to yau da kun ci nasara a kaina da alamar ni din yau sai a hankali ko tun daga kwanan wata to to aiko dai haka wanda suke sai ku gyara aminu wurin lambarin insha Allah darasi na talatin da hudu ne wannan kwarai da gaske ba da biyar ba shafi na saba'in da uku ko za mu tashi gaba ta biyar da ke magana a kan falalar ranar juma'a da ibadun da ta kunsa malin ce gaba ta biyar shi ne yawmul juma'a fihi sa'atu ijabatin yawmul juma'a a ranar kowace juma'a fihi akwai wani sa'a wani ɗan kankanin lokaci kara ce wata awa ko wani lokaci mara tsayi a cikin wannan lokacin ijabatun Allah yana karɓar addu'a. A ranar kowace juma'a akwai lokacin da Allah maɗaukakin sarki yake karɓar addu'an bawa idan yayi. Ina za mu fahimci haka, malai ce fi sahihain. Hadisi ya inganta a cikin sahihul Bukhari da sahihu Muslim. An abi Hurairata daga babban sahabi abi hurairah Allah ya kare da a gare shi kala ya anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama zakara yawm aljum'ati fa qala fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah ta'ala shay'an illa a'tahu iyyahu wa ashara bi yadihi yuqalliluha haka ne ko abi huraira Allah ya kare da gare shi ce lallai manzo Allah tsira da aminci Allah sabata gare shi zakara yawmal juma'a ya ambaci ranar juma'a da abin da ta kunsa na falala faqala sai aka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin bayanan da yi game da matsayin ranar juma'a yace fihi sa'atu a ranar juma'a akwai wani yanki na lokaci mara tsawo an fahimta ku akwai ɗan lokaci mara tsayi bai daɗewa wannan lokacin a cikin yini yake zuwa ba a dare ba layuwa fi buha abdul musulmin babu wani mutum musulmi da zai dace da wannan lokaci wa huwa qa'imun yusalli alhalin yana tsaye ya doge yusalli yana addu'a ma'anar yusalli anan yad'u yana addu'a an fahimta babu wani musulmi da zai dace da wannan lokacin lokacin ya riske shi yana addu'a yas'alullaha ta'ala shay'an yana roƙon Allah mana fikin sarki dukkan wani abu in an ce yas'alu yana tambaya abin da yana iya shafan duniya yana iya shafan mene lahira to mutum ba zai gushe ba yana roƙon Allah mana fikin sarki alkhairin duniya ko ta lahira a wannan lokacin illa a'tahu iyyahu face sai Allah ya bashi wannan abin da ya roƙa ba boka ba laya in kana da Allah baka bukatan wani wani Allah wanda yake kyautar da tafi karfin bukata ko ba ka bane ka ɗauki rabin buhu na masara ka shiga gona sai ka shi kana fitowa da pick up pick up lokacin girbi Allah kenan wanda kai ka iya sa shi a kafada sanda zaka kai amma da aka baka ba sai ka shi baka iya ɗaukowa sai an tsaya ka to wannan ubangijin yanda ka je na faɗin duk arzikin duniya da lahira wallahi gaskiya ne fa wa rabbus samai wal ardi innahu la haqqun mithla ma annakum tanfiqun yanda kuke ba da labarin dukiya arziki kace arziki kibje kwance da gaske ne akwai ta wurin Allah kuma bambancin kuna ku yana karewa shi kuma Allah baya karewa ma indakum yanfad wa ma inda Allah baqin da abin da ke hannun na adam sai ya kare ko rai ta kare ta bar dukiyar da wadata ko ko kuma su su tafi su bar mutum amma ‘yan aljanna shigan farko Allah ka sa muna cikinsu abinda za a fara faranta mai aljanna rai da shi abu biyu ne na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ce za a zo da mutuwa da siffar bujimin rago ‘yan wuta na ganinsa ‘yan aljanna na ganinsa a dozan a turan alarafi menene wannan ‘yan aljanna insha Allah mu ce wannan ita ce mutuwa ‘yan wuce ba su ma ce mutuwa ce sai Allah ce a yanka ta ta mutu ta sai a kallon aljanna ce kulubin kulubin bilamot ku dawwama daram ba ku ba mutuwa ba su ba balle a ce yau kun mutu daɗin ya ƙare babu sai a kalli ‘yan wuta su ma a baƙanta musu rai a ce ku dawwama ku dawwama daga yau ba sauran mutu Allah kai mana tsari daga azaba to tun anan duniya wannan gaggawan bishara da Allah yake ma mu'minai musulmi shine mutum ba zai gushe ba yana roƙon Allah wani abu a wannan lokaci face sai Allah ya bashi wannan abun da ya roƙa wa ashara bi yadihi yuqalliluha sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuni da hannunsa yana nuna kankantan lokacin ma'ana kamar ka ce dan cibin tafin hannu ko dan ka ka gan kai haka me kake nufi babba yawa mene kakwai sakaci karfi wasa za ka yi mamaki wani na filin kwallo za a gama wannan addu'a tab eh wata tana can izzan so kuma izzan kiyayya ne don shaidan ya buge ta ba ta ba wannan lokaci kowa wasu na can sun shagala da al'amarin duniya ya alamu na zahirar min alhayati duniya wa hum anil akhirati hum ghafilun mai dacewa da wannan lokacin za ku ji ta malam zai faɗi wacce ce ita za ka gane sai wanda yake da kirdado da yi da gaske za ka ga lokacin kama yana da sauƙi amma asali sai ka yi da gaske in ba ka ga wallahi sai a goma ba ka kama ɗaya ba sai a sati goma in ba ka yi da gaske ba shi kenan ai mun faɗa a baya waɗannan abubuwan da ke littafi sun faɗi sai ka ga zassauƙi to amma kai mu kanka jarabawa ka gani daga wancan satin ai an yi juma'a ko zuwa wannan lahadi da muka zo hadisai biyar muka karanta nau ka ɗabbaka yanzu aka ji kayi turus a cikin zuciyarka kila ma baka je masallacin ba sai da aka fara ikama in ba a yi sa'a ba a bayan motar wani ma kai sallah ba cikin masallacin ba kan titi ba ina fata mun fahimci wannan ga su kaman da sauki amma ka sani zaɓin Allah ne aikata su kuma sai kayi da gaske sai Allah ya zaɓe ka in ba kai da gaske ba kai ke da bukatar rahama ba ita take damuwa da kai ba kamar addini addini kai kake bukatar addini ba abin da ya shafi addini da kai wallahu mutimmu nurihi walau kariha al mushrikun in duk duniya za ta ji addini sai Allah ya cika addinin shi wannan alƙawari ne kai da kaga kana addini kai ake taimako kai ake magata ba wata yake ma addinin gata ba babu wani mutum a duniya da yake jin wai ya isa shi yana ya taimaki addini ai mu ne masu taimakon addini wallahi kai addini yake taimako dan ko baka addini zai cika ko baka sai Allah ya cika hasken shi da kin mai ki da san mai so bi izzi azizin wa bi dilli dalilin da kaskanta mai kaskanta da buwaye mai buwaye sai Allah ya cika addininsa to in kaga kai an kaga kanka hanyar addini kai aka taimako ba wata ke taimakon addinin nake da muku ba wanda sai taimaki addini sai dai addini ya taimake ka Allah ka taimake mu da Allah ka sa addini ne ya taimake mu duniyar mu da lahirar mu saboda haka wannan shine Annabi sallallahu alaihi nuna cewa lokaci ne kankani kada a yi sakaci da shi gaba ta shida malai masaki da tahridu sa'atul ijaba kirjado da dakon lokacin karban addu'a yanzu na ga wani postin za a yi kwallo da kaza da kaza yanzu ya ce an haɗu to karka tambaya awa ɗaya kafin lokacin kwallon ya ake ganin gidan kwallo a ciki in inda ake shiga ya ka jana ba tiket ko ba tiket kuma da kuɗinka ba amma masallaci ba ya kake gani in kaga ana gudu an kure an makara an makara wannan ma masu burbushin imani kuma fa sallan nan ita ce abu ta farko da za a yi mabawa hisabi akan ta ranar alkiyama ita ce abu ta farko to dan haka shi alkhairi gaddadan sa ake yi ba a daga masa ba da an ce ga inda yake kawai ka kirda haka sahabbai suke wato da kuka ji Allah ta'ala ya ce masahabbai radiyallahu anhum waradu anhu wallahi ba bacci suka yi wallahi ba bacci suka yi na muzakkarin aiki suka yi da gaske suka yi ma Allah sai Allah ya yabe su sai ya kaunace su ku duba sallan daren sa a Ramadan an karanta da suke zuwa su zo masallaci suna jira Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito su ta har suna daga murya a fito ai sallah a fito ai sallah mu samu mu shiga Allah ya yafe mun zo da zanubai ka gafarta su ku za mu suke nuna wa kenan haka suka rinka yi dukiyarsu lokacinsu ƙarfinsu mulkinsu su mama da annan su asulai kama shi ya ɗaure shi a masallaci da ya nufin ya tambaye shi in na kashe ke ce ka kashe ni ka kashe mai jini a jika ɗan dangi nake ɗan babban gida kai ka sani ya ce kuma ka yafe mun ya fiya dama an san ka da shi ba abun mamaki ba ne daga wurinka da aka yafe mai aka sake shi ban san kama suna amma babban dan kasuwa ne na yankin sai ka kaddara da dan kasuwan da ya fice a Afirka ko a Najeriya ko a kasan yana fita ce daga yau babu wani alkama ko shinkafa da zai ƙara shiga ƙasa kaza zai sun yi imani da Allah yau ko gishiri ya ce ba zai shigo ba ko shiga ba sai kun sha wahala gishiri dai ka san gishiri shine abin da ka ji mutum ya ce ya ƙare to wallahi bai karo karo ku taimake shi ya kusa mutuwa ba ku yadda ba shi ne mafi arhan kayan abinci gishiri mu dai muna secondary school boarding ne in ka zo ka ce na yi brod ya ake ciki ka ce gari ya rage sai mu ce ka ƙara duk ran da muke ce bai da gishiri ko jaraba ake sai mu ce wallahi ka tafi gida dan ba lalle ma ka ci jarabawa sai ka kana ganin je bulu a matsayin ja saboda haka wannan kirjadu ake yin wa musulmi malai ce rawa abu dawud wa sahahu al-albani abu dawud Allah ya ji kansa da rahama ya ruwaito hadisi malam muhammad nasiruddin albani ya inganta wannan hadisin an jabir bin abdullah daga jabir dan abdullahi sahabi dan babban sahabi ko radiyallahu anhu ma ke an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama daga manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi annahu qala lalle ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce aljum'ati sinta ashara sa'atan yuridu sa'atan ko juma'a ba ta wuce da yininta galibi bai wuce goma sha biyu ma'ana shine yuridu sa'atan yinin juma'a bai cika wuce awanni goma sha biyu ba la yujadu muslimun a cikin wannan yinin kenan daga fitowar alfijir ko mu ce daga fitowar rana ko zuwa faduwanta la yujadu muslimun ba a samun wani mutum musulmi daga fitowar ranar juma'a zuwa faduwanta a tarar da shi yas'alullahu azza wa jalla shay'an yana roƙon Allah madaukakin sarki shay'an wani abu ko mun girman shi ko mun kankantarsa illa illa atahu Allah ba ce sai Allah ya bashi wannan abin da ya roƙa azza wa jalla duk abin da ya roƙa Allah madaukakin sarki zai mai zai bashi akwai wurare da lokuta da Allah ta'ala ke keɓance su ya ba da dama ga wanda ya raya su Allah ya amshi abin da ya roƙa ya biya masa bukatarsa kai ko sharri mutum ya roƙa sai dai daga baya da dama amma sai an jarabe shi da sharri yana kuma faru kaga anan dole ka ja hankalin mutum ya zanto duk abin da zai roƙa ya roƙi Allah alkhair shi yasa wannan addu'an ta rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar duk alkhairin da duk abin da za ka roƙa duniya da lahira ya tattara cikin wannan addu'a duk abin da za ka roƙo sai dai ka je ka dawo cikinta shi da ka je ka dawo kuma ka lura da Allah ya kawo ta yayyabi masu yin ta a Qur'ani Annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana dawafi a wuri mafi daraja daki mafi daraja duk abin da yake roƙa da ya zo rukunul yamani komai dainawa yake sai wannan addu'a ita kadai ita kadai har sai ya iso hajarul aswad to ka ku ga duk abin da za a kebance shi a irin wannan wuri mai daraja a daki mai daraja ga ubangiji mai daraja to ba mun wasa ba amma za ka yi mamaki wallahi wata mata tana rike da ka'aba ta dinga addu'a ya Allah wanda ya ma mahaifiyata asiri Allah ka karya wannan asiri abin gwanin ban tausayi wani abokinmu yana tsaye bayan sai wuce sai sai ta yace na amin ba ta san ba haushe ba ne da ta gama tsab kamar za ta kuka sai ta ce ya Allah kai ne mai karban addu'a kai ne mai iko kai ne mai ƙudura da irada ya Allah mijina sai abin da na ce da shi in na ce zauna zauna in na ce tashi sannan ya tashi bai san sanda ya ce wannan mummuna kuma Allah ka shaida ba da ni ba sai ta juyo tana ganin shi sadaf sadaf ta bakin tasu munafuka sai ce ga haka sai da kake nema duk da kika rinjayi namiji kin halaka wallahi duk da kika rinjayi namiji kin tade kin yi asara kwarai da gaske bala ki taba albarka ba inda kika rinjayi da namiji ki san da wannan ko wace ce kuma ko yar wace ce ke baki kaina na Fatima Allah sallallahu alaihi wasallam ce yasurru ama yasurruni duk abin da ke faranta min rai ko yana faranta mata duk wanda ya faranta mana na Fatima rai ni ya faranta mu ya ce ita wani tsoka ne a cikin jiki ya ce in na bar duniya ita za ta fara bi na aljanna ita za ta fara biyo ni lahira ita za mu aljanna kuma haka ya faru amma tare da haka annabi sallallahu alaihi sai da ya barta tana da'a wa sayyidina ali bin abi talib da hannunta take ma dokinsa ciyawa ta yanko ciyawa ta ciyar da dokinsa da yake hawa ya jihadi fi sabilillah ta nemi a bata bayi su taya ta aiki a gida annan sulasu ya ce a jira shi zai zo gidan ta koma ɗan saƙon ya koma ya zo ya same ta cikin dare ya ce in kin zo bacci ki ce subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 allahu akbar 34 ba ɗari ba kenan ya fi miki alkhairi fiye da bai wanda kika aiko in baki akwai bayin ba a baki su ki mijinki bauta ki zauna gidan mijinki da'a a nan ake samun aljanna kuma a nan ‘ya'yanki ke albarka duk ran da kika fi ƙarfin miji kikin tarwatsa ‘ya'yanki don ba za su taɓa maɗa namiji biyayya ba wallahi kuma in ke mijinki ya haƙuri to wanda za su je hannunsa ba lallai shi ya zama irin naki ba yana iya gasa musu ɗaya a hannu kuma ke kika da ke ce dalili ke ce dalili dan adam yana da zari tsammani yake in an bar shi da kansa zai ke tsaya ma kansa kuma wallahi ba ka iya annabi sallallahu alaihi wasallam in ya zo addu'a faɗi yake annabi fa da ake mawahayi wanda Allah ya zaɓa ya hayu ya ƙwayyum bi rahmatika astaghith aslih li sha'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ayn a dunkule ya Allah kakka banni daidai da kiftawan ido ka kyale ni da iyawa na na san zan halaka annabi ke faɗin wannan ni da kai sai mu ce to wannan yana da kyau a duba kwarai da gaske saboda wannan musibar ba ma 'yan duniya ba har mata masu ikirarin riko da addini sun fada cikinta gajimar ta fito za ta tafi da'awa ya kika ba yana gida ba su ce ina an ci dubu in ya tashi ma ya san inda na tafi kin yi asara kin tafka bakar asara zaman ki ɗakin miji kiki masa da'a ya fi da'awar da za ki ji kowane irin da'awa za ki ji saboda mazaje sun isa su isar da safar da za ki ji da shi naki nafila ne asalin farillan masu yin sasana me za ki je ki gaya waɗanda ke saba ba mijin gidan ki ce musu ne ko ki ce musu ne wani albarka aina kike neman albarkan ku saboda haka biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce shine shari'a wa in tuti'uhu ta'tadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balagul mubin Allah shiryar da mu ana faɗa ne don a gyara dama shi karatu aka yi kan zo lokaci cin kunaman kwado ake masa yana harbi amma sai ka haɗe ko ba ka bari in ta juya ta zo kan mai faɗa wata rance kan masu saurare wata rance ta mu gama kowa ma ya shige amma fatan shine mu hada aljanna shine ba wanda zai zo ya maka abu dai yana kinka ko dan ya musguna maka ko dan ya bakanta maka wannan ba ta zama manufa kenan mutum ya ɓata lokacinsa a banza a wofi ba shine manufan manufan ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam manufar ka haukan sunnan dokar ka haukan network babu shekin wannan ita ke kaiwa aljanna Allah ya taimake mu Wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam ce babu wanda zai dace yana roƙon Allah a wannan lokaci face Allah ya bashi abin da ya roƙa sai ya ce faltamisu ha ku nemi wannan lokaci ku yi kirdado ku neme ta akhir sa'atin ba'da al-asr lokaci na ƙarshe bayan sallar la'asar an gani to kun ji abin da na faɗa ko galibi yana ne ya fara tattara kaje da farfan kasuwa ko ina zai tsaya ya ji an fara hura usul din kasuwa ai kaga zai maza maza kar a rufe gate dan kasuwa wani ya fara tunanin da hadari mota biyu zan hau kafin in je gida shikenan sai a kare har rana ta fadi ba kai wannan wani kuma yana can da gajeren wando an tsola roba ya bita da gudu ana to nan ne annabi na kuyi shi kuma ya can kabo sai ka ga duhun kabari kuma ka ce ya haka ta ina ta sakacinka eh ta sakacinka ai wanda ka ga ya huta a kabari aiki ya duniya wanda ka je yana wayo Allah to ya ƙi abin da ya kamata Allah ya ƙara mu kurbe saman sassafa ta lafiya ya ce duk wanda ya guje mu wahala ya fa guje mu hutu duk wanda ya ce wai abu kaza da wahala sai ya gudu ya ƙi to ka guje mu ba ka taɓa hutawa ba za ka taɓa hutawa in dai ka ce ba za ka wahala ba to ba ka da ranar hutu a kowane abu a kome ilimi ne kasuwanci ne siyasa ne menene duka ko wani ya ce ya sai da gudun da kai shi na gado ya aka ce zai sai fom din takarar kansila ya ce ta ai malam bai magani sosai malam yau da ya sai ya ce ina ai wannan gonar da ke wallahi biya kuɗi na zai sai dai hau bayan biyu ma an ce sai ka yi ce sai da yi amma wallahi kuɗi na na ƙungulu na na ce me ya faru malam nura ka tuna ko ya mara su Allah ji kansa da rahama eh ya ce ina ya ce ai waɗannan ƙunshin da ke aljihu na su ne tabbas ya ce kawai zan je ne ba sun ga na sai da ba malam don su ɗauka ban da kuɗi ne ya ce wallahi canza kasuwanci da idan sun samu ido kaji wai saba gyaran taguwan jigo ko to dole ka yi da gaske ko matsoraci ba shi zama gwani duk abin da kaga wani yayi in dai mutum ne kawai za ka iya wannan shine amsa a ana yi mutum ke yi a tunan ya kawai kawai zan iya kawai zan iya shine amsa za a wahala zan dai iya kawai ko ba shi kenan ba wasu ba ka ɗauke su aiki wani abokin mu a zariya wallahi ya ɗauke su aiki je musu takar ta arziki suka lalace aikin suka falfalta suka kuma gudu wani wanda ba musulmi bai ce oga please pick me ya ce try me oga je matsa ya ce kai wata biyu farko ma kakkaban albashi i just want you to try me oga wallahi yayi ya ce na korai na korai ce ka gwada ni kawai da ya gwada shi ce aikin mutum uku na aka ke bige su kuma da rashin da rabin albashin wasu ka zo suna zagin shi ya dauki arne dan me ba zai dauki arne ba dan me ba zai dauki arne ba me yasa baka rike ba me yasa baka rike ba ka fara gyaran mota ba ka iya ba ka iya kana cuta shi kuma an gaya mai kare ya cuta kai ka raina naka malaman shi ya girma mana shi ya ɗauki ya ɗauki wa azus kai baka ɗauki naka ba kuma ka zo kana zagi mutanen mu suna da wannan mummunan ɗabi'a wasu ya zo ana zagi me yasa wane ya kaza dan me ku ba ku yi ba zai shi wani zai kashe lokaci shi ne tsaya da ku kashe kanku ku kashe shi ai an daina wannan a rayuwa an daina jiran wani ku rike wannan an daina jiran wani duk aikin da ka san naka ne karka jira wani wanda ya zama na al'umma ne sai ka jira mutane wanda ya zanto na al'umma in za a shekara ɗari ba a yi ba to ka jira su zo a yi kai ta kira amma wanda ka san naka ne billahi allazi la ilaha illa huwa tafi kawai wa idza azamta fa tawakkal ala Allah haka Allah ya ce ka himmatu ka daga inda Allah ya nufin zaka kai ko ana mazuru ana shago nan zaka kai inda Allah ya ba naka bane Allah ya sa alkhairin da ya ba naka bane amma kai ka kamanta kuma ladan ka ya samu wurin Allah shikenan amma al'ummar mu zukata sun mutu zukata sun mutu kai ya kamata ka bada wai kana jira sai an baka sai an baka babu dalili in kai mutum ka faɗa wannan da kake jira ya baka a asali kai ya kamata ka bashi kai ka kashe kanka shi yasa ka jira shi ya baka kai ka kashe kanka kai kashe kanka da matasa nan dukku ne lokaci yayi an baka posta ka rike kana kallon wuka kana abun nan a kaya baka wanda ma suka fika matsayi 4500 aka ba su masu mata biyu da 'ya'ya bakwai 4500 ko dubu ɗari hudu aka ba mutum in daidai biya bukatunsa da za su yi mishi kai da yanzu ya kamata kai kai yanzu kai shi ke ba ka da ajanda kwata-kwata a rayuwa duk wanda kai ake so a taimake shi taimako na gaskiya dole sai a yi ɗayan biyu ko dai kai sana'a ko kai karatu eh ko kai sana'a ko kai karatu in duk wanda ke so taimake ka a rayuwa baka da ɗayan biyun nan duk abin da ya baka wallahi ba taimakon Allah ba sai ya lalace ko gado aka bar maka baka da sana'a to ba ka iya raya shi ba karatu a tashi ke ko ka haɗa biyu su aka fi so in biyun nan ba samu ba kar ka yadda ba ɗaya tare da kai kuma ba wannan maganar kar ku ɗauka idanukun da zaune gari kawai matasa a'a wallahi a ƙasar hausa har da manyan mu nake magana yanzu yajin aiki ake na hasu daktoci sun galabaita profeso profeso guda ya tagayyara da wani dalili me yasa san da kake abu bake me yasa baka kiwon kaji ba me yasa baka kiwon kifi ba me yasa baka bude provision store ba ka tara kwali kana alfahari kana big ƙarya ce ko big yace wallahi wallahi big yace ko shugaban kasa ka zama a Najeriya wallahi ka nemi sana'a wallahi ka nemi sana'a to mun na can tafi su kana ji suna wannan iface-iface da wuya ta ji wata bakwai da an zama abin tausayi ina tarihin annabi yusuf saba'a sinin shekaru bakwai na yunwa ta ina annabi yusuf ya da formula aka fita annabin ka qur'anin ka baka da wannan tunanin baka da wannan hankalin ya jama'a mu canza tunani wallahi mu canza tunani duniya fa ta canza ba duniya ta canza duk wanda ke jera da mataccen zuciya yau da rikansa ba ka tashi ka tashi ka yi marayuwa da gaske sai Allah ije ka inda ya dace da kai in ya barka a ƙasan hikima ce ka gode masa in ya kai ka sama karkai butulci yana nufin ka taimaki wani kai ka taimaki addinin ka taimaki al'umma ka taimaki kasanka in duk duniya an zauna lafiya wani wuri da ake ce ma Najeriya ba zaman lafiya kai an zauna lafiya a wurinka ba a zauna ba ci riba ba yau in duk duniya ana jin daɗi Najeriya ba a jin daɗi mu ba mu ji daɗi ba gobenmu tana hannun Allah sannan mu matasa sannan mu matasa me tunanin ka me tunanin ka na faɗa a nan wurin duk wanda bai kai shekara goma sha takwas a ƙasar nan ya tantance a ɗauke shi aikin soja shine ka'ida kuma kan yadda a yi maka katin zaɓe don ana tunanin a hukumance kai hankali kenan za a ɗaukar bindiga AK-47 a miƙa a hannunka. Saboda yanzu ba ana maganar kara gidanku ba ne kara ƙasanka ake magana, amma har yanzu ana ci da kai kuma kana zaune? Shekara sha takwas? A ƙasanka an ce ka zama ka kara ƙasa, amma a gidanku ba ka iya kara gida? Wallahi da matsala a tunaninmu, mu sake tunani ya jama. Mu sake tunani, mu sake tunani ba haka ake yi ba. ku kalli waɗanda ba mu ba sun isa su ba ku amsa abin da nake faɗi ku kalla ba yau lahadi ba da ka sani ka gwada fita da rana kana neman wani abu a central market ka gani ba za ka same shi ba ba kuma don su kaɗai ke yi ba sai don sun rinjaye har an zo an rinjaye ana cewa majority carry the vote ko majority nan ba abin da suke iya babu shi don Allah ne yi tunani ba ana maganar kai kaɗai ne ba al'umma duka ake magana sai na yi abin da ya kamata ka yi abin da ya kamata sannan za a samu al'umma ta gari amma in wasu za su yi ta yi wasu ba su yi kai kana tsaye wasu ma na rusawa to yaushe ne ranar gina gini idan kana yi wani kana rusa shi Allah ya ba mu ikon gyara malikin ala tirmidhi imam tirmidhi Allah ya masa rahama ya ce ورأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الساعة التي ترجع بها بعد العصر إلى أن تغرب الشمس إمام الترمذي يقول ورأى بعض أهل العلم وصدق كما لم الله يمس رحمه suna da fahimtar suna ganin cewa wannan lokaci da aka ce ana karban addu'a daga cikin malaman da ke da wannan fahimta akwai ashabin nabi sallallahu daga cikin sahabbai wa ghairihim da wasunsu suna da fahimtar annas sa'a wannan lokaci dan kankani da ake karba addu'a a cikin allati turja fiha wanda ake fatan ana karban addu'a ake da kwadayin ana karban addu'an bawa a cikinta suka ce ba'dal asr lokacin yana farawa ne daga bayan sallar idan da sallar la'asar ila an tagriba shams har zuwa rana ta faɗi sallar magariba kenan ko wa bihi yaqulu ahmad wa ishaq da wannan kuma magana da aka faɗa ita ce fahimtar imamu ahmad da ishaq Allah ya musu rahama sai ma ce wa qala ahmad imamu ahmad bin hanbal Allah ya ji kansa da rahama yace أكثر الأحاديث في الساعة التي ترجع فيها إجابة الدعوة أنها بعد صلاة العصر وترجى بعد زوال الشمس kunga malam ce ya kawo maganan cewa bayan la'asar zuwa faduwar rana ne kadai to saboda adalci irin na malamai sai kawo dukkan maganganu kada dan abin da kai kake kai na ganin wannan shine abin da ka gamsu da dalili ya sa kuma ka haramta ma wani abin da wasu malaman sun faɗe shi wanda yake ne yana da yana da dalili da asali shine sai kawo maganar Imam Ahmad Imam Ahmad yake cewa mafi yawan hadisan da suka zo game da wannan lokaci da ake fatan karɓar addu'a a cikinsa, annaha wannan lokaci shine ba'da salatul asri bayan sallar la'asar. Kun ga ya kawo fahimtar da muka gama karanta ta yanzu. Sai ce wa turja kuma wasu malaman suna fata da faɗayin cewa lokacin nan ba'da zawalin shams bayan rana ce mene ta yi zawali. To kaga kenan me ya kamata kai yanzu? sai ka haɗa biyu ko kuwa wani cewa za a gane lailatul qadr ya muke ce ko ka rafke ramadana da zai ka ce wani mera ya ce ko ka rafke ramadana ka shige na ce wallahi an shige amma ba rafke ba a bi ramadana ne ya ce eh to za a bi haka ne amma irin wai nuna ma himman nan shine rafkewa ka bi ramadan in ka daɗa ramadan ba shi kenan ba ko a daren farko aka lalatar kadar ka insha Allah kana sa ranka shi to nan ma tunda akwai magana biyu sai nuna cewa mene zaka iya daukan biyu kenan Allah ya datar da mu wannan hadisi ne ingantacce Imam Tirmidhi ya ruwaito sa ko malai ce rawa Abu Dawud Abu Dawud ya ruwaito hadisi wa sahahu al-Albani malam Muhammad Nasiruddin Albani ya inganta hadisi Allah ya saka masa da alkhairi ana abi hurairata daga abi huraira Allah ya ƙara yadda a gare shi ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce khairu yawmin tala'at fihi shamsu mafi alkhairin ranar da rana ta fito a cikinsa ma'ana babu wata rana da rana ta hudu ta fito a cikinsa mafi alkhairi a cikin ranakun da rana ke fitowa a cikinsa yawmul juma'ati ita ce ranar juma to wannan ko adan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ai mu mun yadda shikenan ko ba ma saboda ya gamsar da mu mu ji karsashi da dadi a cikin bayani sai ya ce ga dalilan da za su haska muku kaɗan daga ciki don karfi wasa da juma na farkon su fihi khuliqa adam a cikin a ranar juma'a ka halicci annabi adam gaba ɗayansa wa fihi uhbita kuma a ranar juma'a ne aka saukar da shi zuwa doron ƙasa dan ya khalifanci ya raya ta da ibada wa fihi tiba alaihi a kuma ranar juma'a ne aka karbi tubansa na cin itaciya da yi mun faɗa a wancan darasin ko cin itaciya ajizanci ne na ɗan adam amma ba shi ne dalilin fitar da shi daga aljanna fito da shi daga aljanna ya zo ya raya ƙasa wa batta min huma rijalan kathiran wa nisaa da bai sauko bani da kai ma ba wa labari ko ba shi ke nan ba kaga shi ke nan ba magana Allah ya Allah ya saka mu annabi Adam da alsai wa fihi mata annabi sallallahu alaihi wasallam yace a ranar juma'a aka dauki aka karbi rayuwarsa wa fihi taqumu sa'a kuma a ranar alkiyama nan za a tashi a ranar juma'a nan za a tashi alkiyama wa ma min dabbatin babu wata dabba dabbatin mufrad ne na kalman dawabu ma'ana babu dukkan wani abu da ke taka ƙasa babu wani abu mai rai da ke doron ƙasa da yake taka ban ƙasa illa wa hiya musikhatun yawmul jumu'a ko face wannan dabban dan adam na ciki dawakai na ciki aljanu na ciki ko duk wani wanda ke taka doron ƙasa babu wanda a ranar juma'a face wa hiya musikhatun face na cikin razani da tsinkaya a furgice min hina tusbihu a ranar da aka wayi garin ranar juma'a hatta tatlu ash-shams har sai da ne har sai da har sai rana ta fito duk ana cewa yau alhamis da dare ko dare na yanka asuba ta zo to duk wani wanda mai ke taka doron kasa tsorace yake in banda wasu jinsi biyu da zai fada a gaba a furgice suke shafaƙan minasa suna tsinkaya ne da tsoron nan shafaƙan saboda tsananin tsoro minasa a ti ko na cewa alƙiyama ne kafin da an zo a su bahi shi kenan jira ko su ji busa za a yi kome zai faru waɗanda kaɗai ba su jin wannan razini annan sallallahu alaihi wasallam ce illal jinn wal ins sai dai aljanu da mutane wani ma yana ɗakin karuwa a lokacin ba abin da ya shafe shi wani na can wurin caca wannan can ana mitin din kashe wani ko wannan can ana mitin din ciwatuwa in an shigo da trailer a shigar da ita so a farke ta canza mata bugu a ƙara mata kuɗi a haka zai kwana har asuba ta yi sai ce to a buga ma yara waya su je su yi aikin mu za mu je mu kwanta Allah yana ganin ka inna rabbaka labil mursal Allah na nan na jira Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wanda bai tsorace da ranar juma'a face aljanu da mutane me yasa saboda asar ya zo cewa a wannan lokacin za ta sha alkiyawo a wannan lokacin za ta sha alkiyawo bayan sallah asuba kan rana ta fito shi kenan malam sai koma ya rikici sai koma ya rikici sai a ga al'amarin bayan da aka san shi sai a ga komai ya shuka فإنما هي زجرة وإذا نفق في السور نفقة واحدة ana zuwa aka yi busa kowa zai zo me ake jira kowa sai jifar ya wuce na jira ya za a yi saura dawowa da bayan imamu tabari mun faɗa hadisin da ya kawo ƙarshen faɗin Allah bakin sarki wa nufiqa fi suri fa sai kaman fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah thumma nufiqa thumma nufiqa fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun Allah subhanahu ta'ala ya ce idan muka yi busa a cikin kabu fa idza nufiqa fi suri nafatun wa fa idza nufiqa fi suri fa sa'iqa man fi samawati wa man fil ard duk wanda ke sama da ƙasa sai ya suma kuma mutuwa ne amma ka kira ta da suna suma saboda akwai dawowa bayan ta ba a yi ta ƙarshen ba illa man sha Allah sai wanda Allah ya so malamai suka ta tattauna su wane ne wanda Allah ya so wasu malamai suka ce al malaika jibril ne da mika'il da israfil da amalatul arsh wasu malaman suka ce matan hurun in ake ne amma dai Allah ya ce da sai wanda Allah ya ga dama ko wane ne dai wanda Allah ya ga dama to muhalli shahid din shine idan aka wannan busan duk wanda ke kasa zai mutu mala'ikan daukar rai malakul maut sunan shi kenan wasu na cewa mala'ika azrafilu ko babu wani mala'ika mai suna azrafilu duk cikin addini qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum haka Allah ya fara sunan shi malakul maut haka Allah ya kira shi da sunan shi wanda Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuyi sabida kun saba shugaba wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ke kasa zai mutu mala'ikan zai zuwa tsorace su jada karkashin al'arshi ce Allah kowa fa ya mutu sai Allah tambaye shi man baqiya wa huwa a'lam waye saura alhalin Allah ya fi shi sanin wanda suka yi saura sai ce sai mala'ikun da ke sama sai hamalatul arsh wanda suke rike da al'arshin ka sai mala'ika jibril sai ni sai kai alhayyul ladhi la tamut haka yake cewa sai kai rayuwar da mutuwa ba ta da riske ka a ƙarshe dai Allah ta'ala zai dinga umurtan shi dauki ran duk waɗanda ya ambata har sai an zo gashi ga mala'ika jibril ga Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce a ɗauki ran mala'ika jibril a nan ne zai ja da baya duk waɗanda ya ɗauko rayukansa a baya bai tsorata ba sai akan mala'ika jibril sai ce ya rab ya ubangiji a ya mutu jibril yanzu mala'ika jibril ma zai mutu sai Allah ta'ala ce da shi uskut ja bakin da ka shiru huwa khalqin min khalqi shi halitta ne daga halittuna khalaqtuhu lima ra'ayt na halice shi da abin da ka gani ne in halice ku in kashe ku in sake raya ku in saka mu kowa ayyukansa a ƙarshe mala'ika jibril ya sujada sai dauki ran mala'ika jibril daga nan ya san waye saura kuma shi sai Allah ya ce to dauki ran kanka kai ma da kanka a lokacin zai wani ƙara zai ce ya Allah wallahi da na san haka cire rai ke da zafi da raɗaɗi da na sake tausaya ma mumine akan tausaya wanda ne musu sanda zan ɗauki rayuwarsu wannan lokacin wanda shi ne yake zuwa shi ya sa duk wanda ya san addini farin sani yake tsorata da sauran halittu su da sun san gaskiya ne to shi ne a nan sulas ne faɗa a nan ya ce wa fi isa a cikin ranar juma'an na akwai wani lokaci layu sadifu ha abdul muslimun babu wani mutum musulmi da zai dace da wannan lokaci wa huwa yusalli mun fassara a baya alhali yana addu'a ko yas'alullaha la ku ja gaba dalilin da zai nuna ma addu'a ne yas'alullaha hajjatan yana roƙon Allah wata bukata ta shi illa atahu face sai Allah ya bashi wannan abin da yake nema iyaha a wurin Allah sai Allah ya bashi abin da yake nema na addu'an da yake yi qala ka'bun sai ka'ab ya ce ma abi huraira zalika kulli sanati yawmin zalika kulli sanatin yawmun yan au a duk shekara sau ɗaya ake samun wannan gara fasan kamar lailatul qadari kun fahimci abin da yake nufi ko shin wannan abun a duk shekara sau ɗaya ke faruwa fa qultu sai nace da shi bal fi kulli juma'atin ina ai tausayin Allah yana da yawa a kowace juma'a su 48 ake yi a shekara ɗaya inda shekara na da sati nawa ne karanci 48 ya ce a duk juma'a akwai wannan lokacin ƙwala mai riwaya ce faƙara a ka'abun attaurata sai ka'ab ya karanta attaura faƙala ce sadakan nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yayi gaskiya ƙwala abu hurairata abu huraira mai riwayan hadisi ya ce sun malakitu abdullahi bin salamin kun ga wancan tabi'i ne wanda muka yi wannan tattaunawa da shi ya ce a yanzu kuma sai na da abdullahi ɗan salam wanda shi kuma sahabi ne fahaddatuhu sai na ba abdullahi bin salam a matsayin shi na sahabi sa'ana sai na ba shi labari bi majalisi ma a ka'abin da tattaunawa na ta zaman da muka yi da ni da ka faƙala faƙala abdullahi bin salam sai abdullahi bin salam ya ce qad alimtu ayyata sa'atin hiya yace to aini kam karshen magana ma na san wani lokaci ne dan kankanin lokacin nan da ake karban addu'a qala abu huraira sai abu huraira yace fa qultu lahu sai nace maka sai nace ma abdullahi bin salam fa akhbirni biha to faɗa mun wace sa'a ce wani lokaci ne fa qala abdullahi bin salam sai abdullahi bin salam yace da shi hiya akhiru sa'atin min yawmin juma'ati ita ce ƙarshen lokacin ranar juma'a wato lokacin da rana ke gab da fadawa ma'ana daga bayan la'asar din nan sanda rana ce sakaliya ake cewa ko fa qultu sai nace da shi kai fahiya abi huraira sai ce da shi kai fahiya akhiru sa'atin a ya zaka ce karshen lokaci alhalin a baya kun san mun karanta ba a ba a sallah sanda rana ke fitowa sallah ta nafila ko da sanda take fadawa sai ce ya zaka ce karshen lokaci min yawmin juma'a a ranar juma'a gab da faduwar rana wa qad qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam alhalin a hadisin na ji annan sulasulam yana cewa layu sadifuwa abdul muslimun wa huwa yusalli babu wani mutum musulmi da zai dace da lokacin yana sallah kun ga yana nufin ai kai ka san ba a sallah bayan la'asar ya za ka ce bayan la'asar ko kenan ji abin huraira Allah ya kare da a gare shi ya fahimci yusalli din nan sallah ne da ake nufi a matsayin addu'a bai fahimta a matsayin mai addu'a ake nufi ba to amma zai mishi bayani a gaba zai fahimtar da shi wa tilka sa'a kuma ai wannan lokaci da kai ka faɗa ka ce gab da faduwar rana ne kana sanar da cewa la yusalli fiha ai ba a yi sallah a cikin ta fa qala abdullahi bin salam sai abdullahi dan salam ya ce ma abi huraira alam yaqul rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam to katina ashe ba annabi sallallahu alaihi wa sallam da kansa ya ce man jalasa majlisan duk wanda ya salla a wani wuri ya zauna inda ya sallan nan yantaziru sala bai tashi ba yana jiran wata sallah ta zo ta same shi fa huwa fi salati yana cikin sallah ne kuma ai ka san zai yi wa mutum bayan la'asar ya zauna har sai magariba dan su sun saba ma da haka yace ka san da wannan sai ce ala fa qul sai ce bala sai ce huwa da to irin wannan ne addu'a ake maka ne ai ba ruku'u da sujada yake tayi ba a zaune yake yana ambatan Allah wanda yake jiran sallan nan ambatan Allah ko addu'a ne fatan rahama kake da kubuta daga azabu sai ce to qala huwa za wannan ake ne ina fata mun fahimta to mu dauki dayan sai mu takaita na'am qala kabiru to bari mu dauka a tafiya gudu ji ayi hankali fallu sala ko mu tsaya anan fadlu salati ala nabi sallallahu alaihi wa sallam yawmul juma'a gaba ta bakwai gaba na karshe shi yasa na so mu rufe da shi yace falalan yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam salati a ranar juma'a malai ce rawa abu dawud abu dawud ya rawaito hadisi wa sahahahu al-albani malam muhammad nasirin albani ya inganta hadisin an aus bin ausin daga aus dan ausin qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya ce inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'a lallai daga cikin mafiya daraja da falalar ranakunku da kuke a mako ita ce ranar juma'a abinda koyi fifita ta akan sauran fihi khuliqa adam a cikin ta aka halicci annabi adam wa fihi qubida kuma a cikin ta aka karɓi rayuwarsa ya koma ga Allah wa fihi nafkhatu kuma a cikinta ne akwai busan kaho na farko wa fihi as-sa'a sannan kuma a cikinsa ne akwai mene busan kaho a fihi a wa fihi nafsa a cikinsa ne da ya umarni da ayi busa wa fihi as-sa'a kuma a cikinsa ne da ayi busan kahon farko da kowa zai koma ga Allah dan haka nan tunda ko zai iya yiwa yanda Allah bai shawara da kai kan ka zo duniya ba ba zai shawara da kai ranar komawarka haka ne ko ba haka ba to tun da haka lamarin yake ni annabi sallallahu alaihi wasallam ga shawara ta gare ku don ku samu ku yi ƙarshe mai kyau shawaran ku ita ce fa akthiru alayya min as-salati fi ku yawaita mun salati a ranar juma'a fa inna salatakum sallallahu alaihi wasallam domin lallai salatin ku gare ni ma'rubatun alayya ana bijiro mun da ita ana bijiro mun da salatin ana kisar mun da salatin ku ina ji ya Allah wanda bai je masa ba Allah ka kai shi inda yake masa qala mai riwaya ce qalu sai sahabbai suka ce ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kaifa tu'radu salatuna alai ta ya ake bijiro da addu'ar mu salatin mu gare ka wa qad arimta alhalin ka rijiddige a cikin kabari ya guluna suna faɗin wannan ne balita ai mutum ya mene ya rijiddige ya kwankwatse ko mutum kan koma ƙasa faƙala sai annan sallallahu alaihi wasallam ya ce da su inna allaha lalle Allah madaukakin sarki yayi mana gatar da ku bai muku ita ba mecece ita harrama alal ardi ajsadal anbiya Allah ya haramta ƙasa ta ci jikin waɗanda suke annabawa ne duk annabin da ya rasu da yau za a buɗe gabarinsa za a ga sakamakon kwanciya bacci ina fata mun fahimci wannan to waɗannan babubuka ne da ake shigar su da imani ba da tunani ba in ka shige su da tunani za ka kiɗime saboda wahayi ne ba tunanin ka ba in ka shige su da imani sai ka zauna lafiya sai kuma ka amfana da su yan wa musulmi wannan shine in muka kalli hadisi a takaice wannan gaɓoɓi sun koyar da mu faɗaitar da mu game da yin addu'a a ranar juma'a musamman a ƙarshen lokaci ya zanto kar mutum ya sakaci da wannan lokacin sannan kuma a ciki mun fahimci wani ladabi na malamai na farko su ne sahabbai ashe ta yi wata fatawa ta koyi ga wani malami babba tun daga abi huraira maganar fatawa ta yin sallah ya fassara san addu'a da sallah ko har sai da abdullahi bin salam ya masa bayani kuma sai karba kuma wannan karin daukaka ne ga abu huraira ba wani sa ina fata mun fahimci wannan da haka ashe kai ma yanzu karka ji kai ma ka kai wani matsayin da ba za ka iya gyara ma kai kuskure ba in ka ji wannan to ba hanyar sahabbai kake bi su sahabbai ba haka ɗabi'a su take ba sannan kuma a cikin hadisan mun fahimci darajar mutum ya zauna yana jira yana dakon lokacin sallah mafi girman su akwai ban tsoro game da al'amarin alkiyama yanda muka rinka jin bayanan juma'a lada ake so mu samu amma ana nuna amfanin su saboda abin da zai faru na alkiyama sannan an so mutum ya zamto yana yawaita yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar juma'a saboda ana bijiro da addu'o'in mu salatin mu gare shi ai ko zaka so duk juma'a ai maka rijista a cikin record din wanda suke ma'anar sallallahu alaihi wasallam salati sannan kuma mun yarda cewa annabawa rayu ne su a cikin kaburburan su da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka a ƙarshe kafin mu rufe muna isar da ta'aziyya ga ɗaya daga cikin manyan malamanmu a wannan ƙasa associate professor dr kobi muslim ibrahim wanda shine dukti ba cansala na alƙalam university da ke jihar katsina na rashin mahaifinsa da ya yi muna roƙon allah ta'ala ya gafarta mu baba ya ji kansa da rahama hakika wannan rashi ta al'umma ce baki ɗaya kawai da allah ya kaddara ta ne a cikin wannan gida inda alƙalba la yahzan ko zukatanmu suna ƙonuwa da wannan rashi da aka yi amma kuma Allah ya fi musansa da rahama shi ya karɓi abinsa da haka muna roƙo Allah ta'ala ya yafe masa ya kyautata makoncinsa ko muna mika ta'aziyar mu ga wannan babban malami Allah ta'ala ya ba mu hakurin rashi baki daya sannan sanarwa ta biyu shine malamin mu Dr. Muhammad Muhammad Rabi'u Umar Rijal Lemo insha Allah mun sanar a wancan watan ya fara karatun littafin Al-Adabul Mufrad an yi darasi na farko an yi mukaddima a cikin sa insha Allah zai ci gaba za a yi darasi na biyu dama a duk asabar na biyu ne a kowane wata za a rinkai wannan asabar mai zuwa ita ce asabar din da za a me za a za za a yi karatu din ana yi wannan karatu a masallacin Kudaru ko dake MDC na na Fatima Umar Foundation wannan masallacin anan masallacin mai malake cewa ko malai sa mai mala ko masallacin mai mala da ke ndc a nan ake yi tsakanin sallar maghrib zuwa isha'i don haka nan karatu ne mai fa'ida da zai kai uwa su halarta sannan ta yi wula allah kila darasinmu na la'adin mai zuwa la'alla kila ko shi malar rabi umar rijiyar lemu ko da ta ibrahim adam disina na sunna tv la'alla kila wani su ne zai wannan darasin ko zai nasiha a wannan lokacin da muke karatu amma dai ba mu kai ƙarshen magana da su ba idan har hakan ya kasance to a dai zo da littafi in mun samu bakin suna nan to su za su yi majalisa in kuma ba sa nan to za mu yi darasin mu kamar yadda muka saba insha Allah ta'ala muna roƙon Allah ta'ala ya saka mu kowa da alkhairi mamatan mu da suka rasu Allah ya gafarta musu musulmi da suke cikin kunci na rayuwa ai Allah ka yaye musu wanda suke cikin rashin lafiya Allah ka ba su lafiya wanda suke cikin kunci Allah ka faranye musu wanda suka shugabanni ne Allah kai musu jagoranci akan alkhairi shirye-shiryen zabe da ake Allah ka zaba mana shugabanni na gari Allah ka sa su zanto su ne mabiya alkhairin mutanen da zaka zaba kuma ya zanto su ne waɗanda za su yi jagoranci akan adalci ko ma su wane ne daga ciki na'am check na'am to gobe ka sa gobe za ci gaba militarism to malam nura ya yanke na yi saranda Allah ya fe maka insha Allah gobe za mu ci gaba da daura littafi na karshe na hudu kenan na haqibatu shifa ko an gai an yi guda uku nayi na farko wa bashiri sabirin kayi na biyu akan fatiha na sanin tsarki ga mara lafiya ko sannan na uku an yi akan alif nafsaka bi fatihatil kitab za mu yi littafi na karshe insha Allah kamar da aka sani a darul abrar muke yi za mu ci gaba gobe da yadda Allah ni zan yi littafi ta ƙarshe yana magana kan addu'o'i ne tasirinsu yadda ake yin su sannan a cikin littafin ya kawo su addu'o'i ingantattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam da amfanin su ga rayuwar musulmi insha Allah ta'ala za mu ci gaba daga gobe a masallacin Darul Abrar insha Allah ta'ala sai mu tara a can sai Allah ya kai mu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh آمين يا رب وإياكم